بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda shi ne wato bakwai ga watan al-muharram shekara ta 1446 ba hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin maka zuwa garin madina wadda kuma shi zo daidai da biyu ga watan takwas shekara ta 2024 miladiyya mu ana wannan masallaci mai albarka mai suna jami'u Uthman ibn Affan radiyallahu an dake bayan tsohon Inland Bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun da muka saba yi sati-sati wato dukkanin ranar Juma'a a daidai wannan lokaci bayan sallar magariba wadda muna cikin wani littafi ne mai albarka mai suna Matnul Akhdari littafin nan wadda babban malami a sheikh abdurrahman al-akhdari ya wallafa shi muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa kurakurai mu kuma ya ba mu ikon amfani da abin da ya zuba a littafin na fa'idoji da abubuwa masu kyau ‘yan uwa kamar yadda aka sani sakamakon yanayin da muke cikinsa na ruwa wannan ya jawo kusan yau sati uku kenan ba mu yi karatun ba saboda a daidai irin lokacin kuma sai ya zama Allah da iko da sai a samu ni'ima na ruwa wanda muna murna da haka din domin a baya mun yi ta roƙo muna ta fatan mu samu ruwan to tunda Allah ya bawo ba za mu yi butulci ba to mun gode wa Allah da ni'iman da ya mana Allah ta'ala ya dado ya ba mu yadda za mu iya kuma yi ma ruwan albarka ya ba mu damuna mai albarka so amma dai ya ja mana dan cikas wajen abin da ya shafi karatun amma ba matsala bane kasancewar tunda abu ne da za mu yi ta yin sa bakin rai bakin fama har zuwa lokacin da Allah zai sa ajalin ya zo muna fata Allah ya sa mu cika da imani da haka shi ruwa abu ne wanda yake seasonal mai lokaci ne da zaran ya wuce shi kenan shi kuma karatun Allah yadda a damuna ne a rani ne a yaushe ne duka za a ci gaba da yin sa babu fashi in dai da rai da lafiya Allah ta'ala ka mana arziki so darasin da ya gabata a baya ina jin mun yi darasi na takwas ne kenan wannan shi ne zai zama darasi na tara a cikin jerin darussan da muke a littafin kuma idan ban manta ba mun kwana shafi na takwas ne a cikin babin dai da ke magana akan abin da ya shafi muqaddimal littafin da ya bude shi da ma huwa awwalu ma yajbal al mukallafi to a cikin sa muke har yanzu ba mu kammala ba amma dai muna dab da kammala wadin watakila ya zama shine karatun karshe a babin a shafi na takwas din shine muna layi na biyu bayan a baya yayi tambaya ya bada amsa akan shin mutum ya halatta gare shi ya aikata wani aiki da yake fatan samun lada game da wannan aikin ko ba tare da ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin ba amsa dai shine ba shi halatta ko kaɗan ga dukkan musulmi ya aikata wani aiki ba tare da sanin hukuncin Allah game da wannan aikin da zai aikatan ba kuma ana so ya san hukuncin ne gabanin aikatawan ba sai bayan ya aikata kuma ya zo yana laliman mai hukuncin abin da yi ba domin har haka ta faru dai zama ai damage has been done an riga an yi kuskure kuma kaga ba da ka dawo da jiya ta zama yau don haka kafin a yin ne ake so a san mai hukuncin yin in daidai ne sai mutum ya samu ƙwarin gwiwa kenan da ƙarin kuzari na ya aikata tun da ya san daidai zai yi in kuma kuskure ne kunga kenan sai mutum ya yi ribas ya yi yuton domin ya zama ya ƙaurace ma wannan abun saboda yanzu ya san cewa abu ne wanda yake ba daidai ba saboda haka wajibi ne wato kowanne daga cikinmu ya san hukuncin Allah dukkan abun da zai gabata kai na abun da ya shafi wato ibadat da mu'amalat duwa wani abun da yake na ibada wajibi ne mutum ya sanya ake yin ibada a lokacin har muka yi misali da abin da ya shafi waɗannan salloli guda biyar da Allah ya ɗora mana wajibin duk musulmi ne ya san lokutan sallan da farko bayan ka san lokutan su ka san kowace raka'a nawa ake yi sannan ka san me ake yi a cikin karatun sallah din in ana tsaye in aka yi ruku'u in aka dago in aka je sujjada in aka zauna duka wannan wajibin mutum ne ya san shi a karance kana ko mutum ya san me yake bata sallan me in kai kuma ba zai zama sallan ka ta ɓaci ba shin wani abu ne wadda in sallan ta ɓaci za a iya gyara shi da sujada akwai kuma abin da in ta ɓaci to ta ɓaci kenan ta tashi a aiki sai dai mutum ya sake wata to duka waɗannan abubuwa ne da dole mutum ya san su haka idan muka zo fagen abin da ya shafi azumi da Allah ya wajabta mana shi sau ɗaya a shekara na wata guda shine wata Ramadan wajibi ne mutum ya san yaushe yake farawa yaushe yake karewa da yaushe ake ɗaukansa da yaushe ake buɗe baki ake shan ruwa me yake ɓata shi me yake rage ladansa me kuma in kai ma wato zai kasance azumin naka ya tashi aiki sai dai ka yi kafara ko a biyo ka bashi duk wannan dole ne akan dukkan mukallafi ya san waɗannan abubuwa ɗin wannan ababin misali ta ɓangaren abin da ya shafi ibadodi kenan ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amalat abin da ya shafi auratayya wajibi ne duk wanda zai aure ya sanya ƙa'idojin shari'a game da auren yake menene haƙoƙinka da suka rataya akan matarka da zaka aura mun haƙoƙi ne kuma suka rataya a wuyanka kai game da abin da ya shafi matan naka ma'ana haƙoƙinta wadda dole ka kiyaye mata wasu abu ne wadda idan suka faru zai zama auren ba zai yi ba dole sai a bata shi wasu abubuwa ne suke gyara auren ya ake kaza ya ake kaza dole mutum ya sani kar kawai dan ya ga ana aure shi ma zai je aure a matsayin mu'amala wajibi ne mutum ya san wannan tunda yana babin ibada idan aka sarrafa shi a tsarin ibada haka abin da ya shafi mu'amala na kasuwanci duk wani kasuwancin da mutum zai yi to ya zama masa fa wajibi aiki ya same shi ya je ya lalumo da farko halaccin sana'a na biyu kuma ka'idojin da ya kamata ya kiyaye a cikin sana'a domin kowane abu akwai abin da yake na halal a cikinsa akwai abin da yake na haram to sai yayi kokarin takaita kansa wajen inda yake zallan halal din yayi kokarin kauce ma abin da yake na haramun to wannan shine zaman lafiya ga musulmi amma kul baka sanya abu yake ba a tsarin shari'a ka je ka shige shi ta ka to lalle karshe mutum zai je yayi ta abubuwa wanda suke na kuskure wanda kuma shi Allah ba zai baka uzuri ba saboda ya riga ya turo manzanni ya turo da littafi domin a karantar da kai a nuna maka kai ne kai buris ka miƙe kafa ka kika je ka san menene Allah yake so game da kai don haka wannan abin da mutum ya yi din za a kira shi da sunan ganganci wanda Allah ba zai karɓa ba kuma ƙarshe dai mutum zai shiga mummunan azaba Allah ta'ala ya tsare mu don haka dole na abubuwa wajibi ne dukkan musulmi ya san su game da haka ne ma wato al-Imam Shafi'i ya kawo wani bayani mai kyau a cikin littafinsa da kuma al'imamu al-ghazali abu hamid a cikin ihyawa ulumiddin inda suka hakaito cewa ƙarƙashin wannan magana yana cewa annal mukallifa la yajuzu lahu an yuqaddima ala fi'lin hatta ya'lamu hukm Allah fi lalle dukkan wanda yake mai hankali baligi bai ba halatta gare shi ya fara wani aiki ba tare da ya san me hukuncin Allah a cikin wannan abun da zai yi din ba faman ba'a wajaba alai an yata'allama ma ma ayyanahu Allah wa sharra'ahu fil bay da haka dukkan wanda zai kasuwanci na saye da sayarwa wajibi ne a kansa ya je ya koyi menene Allah subhanahu wataala ya ayyana shi ya shar'anta a cikin harkan kasuwanci wa man ajara dukkan wanda zai leburanci yayi wani aikin da za a biya shi wajaba alaihi an ya ta'allama ma shar'ahu Allah ta'ala fil ijara dole ne ya san menene Allah ta'ala shar'anta a bisa wannan ka'ida da za su yi na kasuwa shin wani abu ne wanda yake haramun wane ne wanda yake daidai a wannan abun da zai na leburancin waman qarada hakanan dukkan wanda zai je ya ci bashin wani sawa'un bashi na kuɗi ko bashi na wani kaya wajaba alaihi an yata'allama hukm Allah ta'ala fil fil qarad ya zama wajibi a kansa ya san hukuncin Allah game da abin da ya shafi bashi wani abu ne idan aka yi shi a bashi ya zama ruwa ya zama riba wani abu ne kuma wanda idan shi wanda da ka ɗi bashin a kan a wajensa ya ɗora maka ya bata bashin kuma ya sa ta zama kuɗin ruwa dole ne mutum ya san wannan ya ce wa man salla wajaba alaihi an ya ta'allama hukmullahi ta'ala fi tilka sala dukkan wanda zai yi sallah sawa'un sallah ne na farilla ko sallan nafila ko sallan gawa dukkan wani irin sallah da mutum zai wajibi ne ya koyi ya ake tsarin wannan sallah wa kadhalika tahara amma kaman da mu ce akan abin da ya shafi sallah kun san sallah kamar da muka faɗa suna ne ya tara akwai na farillai wanda muka san sananun nan daga asubahi zuwa isha sannan akwai kuma wadanda suke na nafilfili wanda ake yi kafin farilla ko bayan idar da farilla to akwai fasaloli na nafilfili kamar misali sallan gawa kun ga sunansa sallah amma ba ruku'u ba sujada a cikin sa da muna yara ana ce mana idan mutum ya zo sallan gawa in yadda ya ruku to zai bi gawan ne shi ma to kun ga shi ma sallah ne amma ba irin sallan da muka saba yi na azhar da la'asar da asubahi ba haka nan akwai abin da ya shafi sallan roƙon ruwa salatul istisqa kun ga shi ma wannan sallah ne wanda yake da wani tsari na musamman kama abin da ya shafi salatul kusuf sallan kisfewar rana zazzabin wata kun ga shi ma wani sallah ne wanda yake mai tsari na musamman ba irin yadda muke yin sa ba ba muna nufin bayan yadda muke yin sallolin farilla ne yau da kullum ba don haka dole ne mutum ya je ya karanta dole ne mutum ya sanya ake yin sa domin kada ya zo ya abun a jahilci a bisa rashin sani sai ya zama Allah ta'ala ya fushe da shi ya saba wa Allah subhanahu wata'ala maimakon ya samu lada akasin haka sai ya zama ya samu zunubi ya yi laifi wa Allah wa kadhalika tahara yace haka nan abun da ya shafi tsarki wajibi ne mutum ya inganta tsarki ya sanya zai yi shi ya san yadda wato zai gabatar da shi kansa biyan bukatan magabannin tsarkin ya zo domin hata abin da ya shafi tsuguno da ka'idojin shiga ban gida duka musulunci sai da ya zo da su to wajibi ne a matsayinka na musulmi ka sanya ake yi wa jamil aqwali wal a'mal ba iya su ba dukkan wani abin da mutum zai faɗa ya tace ya tauna ya san me haƙƙin shari'a game da wannan zancen nasa daidai ne to ya faɗa ba daidai ba ne ko ba za ta yi wani amfani ba to ya yi shiru ya fi masa wala amal haka na duk wani aikin da mutum zai yi tsayuwa zai yi ko zama tafiya zai yi ko dawowa da baya zai duka ya san menene hukuncin Allah game da wannan abin da zai yi faman ta'allama da haka al-Imam Shafi'i yace dukkan wanda ya koyi karatu ma'ana ya san waɗannan hukunce hukunce da suka zama wajibi a kansa wa amila bi muqtada ma ma alima sannan ya yi aiki da abun da ya koya din nan mana bai zama kawai ya koya ya ajiye shi a gefe ba da ya koyan sai ya ɗabbaka shi aikace a ta Allah ta'ala ta'atai sai ya zama lokacin zai samu lada guda biyu saboda ya yi wa Allah ɗa'a har hawa biyu mana kenan abu na farko ya yi wa Allah ɗa'a ta fiskan zuwa ya nemi ya za a bauta wa Allah a wannan tsarin shi kansa zuwa neman ibada ne da'a ne wanda ake samun lada a kayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya domin neman ilimi ya yaye wa kansa jahilci ya san addinin sa to hakika wannan ya kama hanyar aljanna ne saboda haka shi kansa ka je ka koya din da'a ne wa Allah da Allah yake ba da tukuici yake ba lada a kayansa sannan kuma ka yi abin daidai gwargwadon yadda ka koya ɗin shi ma wani ladan ne saboda haka duk wadda ya yi aiki bisa ilimi aiki na ibada to yana da lada kashi biyu ladan yadda ya koyi yadda ake yi ɗin da kuma ladan ya aikata aikin wa mallam ya alam a dukkan wanda bai je ya koyi karatu ya je ya san ilimin abin da zai inganta ibadarsa da shi ba walam ya amal sai zama kuma bai yi aikin daidai yadda ake so ba baka da asallaha ma'asiyataini to wannan shi ma ya saba wa Allah hawa biyu idan aka tashi rubuta masa zunubi ko laifi za a rubuta masa kashe biyu ne na farko ya bujire wa Allah Allah ya ce ya je ya nemi karatu ya san yadda zai bauta masa domin ba da ka bauta wa Allah ba sai ka san shi sai noke yaki wannan laifin za a rubuta masa na yaƙi bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma za a rubuta masa laifin gashi wani aiki ne wanda ya kamata a samu lada amma saboda bai aikin daidai ba zunubi da ya samu da haka duk wanda bai je koyi karatu ba bai je ko yadda ake ibada ba sai je abun da ka yana da laifi guda biyu kamar yadda kuma wanda ya je ya koya kuma yadda ya koya din yana da lada kashi biyu wa man alima haka nan wanda ya je ya koyi karatu walam ya amal amma kuma sai ya zama bai aiki da karatun da ya koya ba ya je makaranta ya san abin sarai amma da ya zo aiki sai ya ajiye iliminsa a gefe ya yi gaban kansa ya yi ra'ayinsa faƙad ata Allah ta'ala ta'atan wa asabu ma'siyatan to wannan sai ya zama kenan a gefe guda yayi wa Allah subhanahu wata'ala da'a shine ya je ya koyi karatu ya san yadda za a bauta wa Allah to wannan shi kansa lada ne rashin aiki da ilimin nasa ba zai sa a hana shi ladan koyan ba da haka sai ya zama rashin aikin da ya yi ɗin sai ya zama a matsayin laifi gare shi ya je ya koya amma da ya tashi aikin sai bai aiki da abun da ya koya ba to wannan shine inda laifi take saboda haka sai ya zama a gefe guda ya samu lada a gefe guda kuma ya saba wa Allah wanda zai haifar masa samun wato abun da ya shafi zunubi kamar na faɗa wannan ya zo a cikin anwarul buruk fi anwa'il furuk na al-imamu shafi'i kamar da kuma ya zo a cikin wato ihya wa ulumuddin na al-imamu abu hamidin al-ghazali don haka wannan shi ne bayani wanda yake mai kyau da na ga ya dace duk da mun wuce mu ɗan dawo kaɗan domin yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda haka ‘yan uwa to Allah mu yi ƙoƙari wajen abin da ya shafi neman ilimi da kuma fafutuka wajen ganin cewa mun sai da za mu bauta wa Allah a tsarin yadda yake so idan har za mu yi abu bisa rashin sani ko mun ga ana yi to wannan yana nuna cewa kenan ba mu ma ɗauki abin da mahimmanci ba kuma ba lallai mu yi shi yadda Allah ɗin yake so ba kuma ko da mun yadda Allah yake so din to a gefe guda mun yi laifi saboda mu koya ake ba gani muka yi ana yi don haka zuwa makaranta yana nan wajibi a kaina a kanka a kansu a kan kowa ya zama ya je makaranta ya sanya zai bauta wa Allah da gaskiya Allah ta ya taimake mu na gaba mala ya ce su'al tambaya man yas'alu wa man yaftadi bihi tunda an ce mutum ba zai yi wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah a cikin sa shi ko sanin hukuncin Allah a cikinsa tunda ba wahayi za a yi maka ba dole ka je ka sani a hannun wani ne wani ne zai sanar da kai zai koya maka zai san wa zai sanar da kai yadda za ka yi abun daidai wa daida don haka shi ne ma yake tambaya shin idan mutum ya tashi zai tambaya wa zai tambaya sannan kuma da wa zai kwaikwayo da wa zai koyi amsa ya ce wa yas'alul ulama'a lallai idan mutum ya tashi yin tambaya ya je ya tambayi malamai na hakika malamai masana Allah wadda suka san karatu na hakika wadda kai da iliminsa da tsoron Allahnsa to wannan suna yake bukatan a tambaya ba wai wadda ya nada kansa matsayin malami wadda kuma hakika ba malamin bane ba to wannan kai da shi babu wata maraba ai wanda kai ma ba kai ƙaryan abun da baka da shi ba shi kuma yayi laifi biyu yayi ƙaryan abun da bai da shi sannan kuma da a zo a tambaye shi ya batar da mutane da haka lalle mutum zai tambayi malamai masana wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan idan ya tashi yin koyi ana so yayi koyi da waɗanda suke bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine amsa game da wancan tambayan da haka idan mutum ya tashi tambaya zai tambayi malamai to su wane ne malamai malamai kamar yadda malamin ya faɗa a nan shine idan muka ɗauki kalman jam'i ne ai al'ulama malamai to idan muka ɗauki mufradin kalman shine al'alim al'alim ma'ana malami kenan masani wanda yake da ilimi yake da masaniya akan wasu al'amura to a nan wurin malaman da ake nufi su ne malamai wanda suka san shari'a wanda ya san ƙur'anin Allah ya san kuce-kuce da suke cikin ƙur'anin sannan ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san yadda ake fassara su ake ainihin sarrafa su to wannan shi ake cewa malami malami wanda ya san shari'a don haka ba daidai bane ba mutum ba shi da wannan ahalliyar mana bai kai ya zama ya amsa wannan sunan kuma ya amsa ba domin gudun kada ya jefa mutane a cikin halaka idan za ku tuna akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah subhanahu wata'ala baya fusge ilimi ya kwace shi da ƙarfi kawai a kwace a rasa duk malami gaba ɗaya walakin yantazi'uhu bi qabdil ulama ko walakin bi qabdil ulama Allah ta'ala ya karrasar da ilimi ne ta hanyar karbar rawukan malamai wanda suke masu ilimin ta da daman shi da ilimi wanda yi shi yayi shi ne wanda bai yi shi ba shi ba a gadon sa eh dai kai gadon basira ko kokarin ganewa amma baka yi karatu ba bai da za ka gaji babanka da yake da karatu sai kai ba kamar arziki bane ko dukiya wanda yau in mahaifi ko duk wanda zaka iya gadon sa ya fadi ya mutu lallai zaka gaji duk abin da ya mallaka ko kasan da Allah ya raba ya baka amma shi ilimi ko kadan ba a gadon sa kamar yadda kuma ba a sayar da shi kuma ba a kyautar sa saboda haka shi ilimi wanda yi shi yayi shi ne da haka annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah ta'ala yakan rasar da ilimi a cikin mutane ne ta hanyar karbar rawukan malaman cikin su hatta idza lam yubqi illa hatta idza lam yubqi aliman har sai an zo lokacin da babu wani malami da ya ragu ba wanda Allah ya bar shi wanda za a kira shi malami ya amsa ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu yace sai ya zama a lokacin tunda mutane dole sai sun san abin da ya shafi haƙoƙin Allah dole suna buƙatar su yi tambaya game da abubuwan da ya shiga musu duhu to tunda ba malami a lokacin dole su je wajen jahilai wanda suka rada kansu a matsayin malamai da haka idan suka je suka musu fatawa suka tambaye su sai ya zama su waɗannan jahilai da rawanin malanta sai su ba su fatawa da jahilci sakamakon haka sai ya zama su waɗannan malaman wadda su muna malamai ne ba malaman hakika ba sai su bata daman a bace suke tunda ba su da ilimi sannan kuma su batar da wanda ya zo gunsu don ya samu shirya saboda haka babu musiba a duniya kamar abin da ya shafi mutuwar malamai da rasa su ko malaman su kasance na Allah za ka lallai malamai suna tsada a wannan zamani tare da cewa ana ganin kamar ilimin ya yi yawa amma kusan abin ba za ka faɗi haka ba saboda idan aka duba wadda ake ganin kamar malaman ne sai ga ba wai malaman ne na hakika ba kai dai kawai a rashin malaman ne ake malanta amma duk malamin da ya zama wani hamshaki wanda za mu yi tunawa a baya bayan sai ga cewa idan ya faɗi ya rasu kusan ba a samun makwafinsa ba a samun wanda suke mai gurbinsa kusan ya tafi da abunsa sai dai wanda da zo da baya dai su dan kalata yanzu da ku ɗauki shek jafar babur adam kusan har yanzu babu wani wanda za a ce shi ne makwafinsa ko shi ne daidai da shi saboda haka malaman suna ta tafiya ku ɗauki ya shek albani da dai sauran magabata malamai wadda muka san zurfinsu a ilimi da sauran allansu da kwatantawansu ga gaskiya wadda kusan an waye gari babu makwafinsu babu wanda ya mai gurbinsu da haka lallai karɓan malamai da rasa su a cikin al'umma musiba ce ba kankanuwa ba kamar yadda kuma samun malamai wato ba karamin rahama bane ba a cikin al'umma ko musamman malaman su kasance na Allah masu aiki da ilimi wanda suke kokarin tarbiyantar da al'umma akan abin da yake na gaskiya saboda haka lalle malamai mutum zai tambaya ba kowa mutum zai je ya mika masa fatawa domin fatawa abu ne wanda yake mai hadari shi yasa wato a Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya duk da kasancewa an fice masa al-Imam yayi littafi mai suna Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin ko da ke shehinsa ma shekul islam ibn taimiyya shi ma ya yi wato littafi na raf'ul malam an a'immatil a'lam wato duka wani littafai guda biyu da na shi shekul islam ibn taimiyya da ɗalibai sa ibn qayyim duka littafai ne da suke nuni akan yadda ya kamata malami ya zama kuma wane ne malamin Allah wanda duk wanda yake ɗalibin ilimi na da kyau a ce ya mallaki waɗannan littafai guda biyu domin fa'idan da suke ɗauke da shi to a nan wurin tunda malam ya kawo mana magana akan abin da ya shafi tambayan malamai da kuma masu koyi da abin da ya shafi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan wurin su wane ne masu koyi da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke koyi da sunnan manzon Allah tsira da mace su tabbata a gare shi babu kamar wanda suka rayu da shi wanda suka shaida rayuwarsa suka sheki iskan numfashi tare da shi mana iskan duniya a lokaci guda suna yana sheka suna sheka suka rayu da shi don haka lalle idan mutum yana so ya sanya sunan ma'aiki take dole sai ta kansa habbansa tunda mu dai da muke yan baya wanda tsakaninmu akwai karni wajen guda goma sha uku kaga kenan ba mu kusa-kusa da musanya ma ya rayu tun da akwai shekara ɗari a dubu ɗaya da ɗari hudu tsakaninmu da shi na haka dole sai ta kan waɗanda suka rayu da shi tunda ba za mu iya ganin su kansu wanda suka rayu da shi din ba to wadda suka rayu da wadda suka rayu da shi su din ma ba da mu gansu ba to wadda suka rayu da wadda suka rayu da su haka dai abun hawan hawa hawa har zuwa ya zo mana yau don haka kenan babu na gaba da abun da ake cewa sahabi in dai sahabi ya zama ya rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi kuma ya mutu yana musulunci to lalle shine farko a lamba ta farko da za a yi kwaikwayon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gare shi wadda kamar yadda ma'aiki ya faɗa a cikin wani hadisi cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum don haka su waɗannan sahabbai su ne wanda suka cirato daga manzon Allah suka rayu da shi suka shiga tare da shi suka fita tare da shi suka je yaƙi suka raka shi suka yi sallah a bayansa duk wata mu'amala na auratayya ya shiga tsakaninsu ya zama surukinsu suka zama surukinsa ma'ana ya aura musu suka aura masa to waɗannan su ne a lamban farko waɗanda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu kuma abin da ya shafi ɗalibansu ma'ana wadda suka koya daga wajen su sabai wadda ake cewa tabi'ai kenan sai kuma na gaba su ne tabi'ut tabi'in ma'ana mabiya su waɗannan da suka rayu da sahabbai haka dai abun yake ta raguwa yake ta yin baya wuta yake ƙara zama lo har zuwa yanzu saboda haka lallai a har yanzu ba a rasa na Allah wadda suke masu kokarin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda daman ababin kyauta ta zato gwargwadon yadda kafkaranci mutum ka fahimce su zaka gane lallai wannan a bisa abin da ka sani na abin da shafi addini shi yana tsayuwa akan sunna din ko kuma a'a kawai san rai ake yi don haka lallai wajibi ne a yanzu ma mu koyi da su waɗanda suka cirata daga wajen almajiran sahabbai wanda su sahabbai suka cirata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne almuttabi'una lissunna da mala yace su za a tambaya to amma ya ƙara bayani saboda muna da gane su wane ne al'ulama'ul muttabi'una lissunna yace to man humul ulama'u almuttabi'una lissunna shin su wasu malamai ne wanda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari maka fashin baki dan ka gane yace humul ladhina yadulluna ala ta'atillah malamai waɗanda suke bin sunna su ne wadda suke nusar da mutane akan yin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kullum fafutukansa kullum kiransa kullum gwagwarmayansa a dawo abota wa Allah a watsar da shiririta wa yi haɗiruna min ittiba'i shaitan kuma a kullum suke tsawatarwa suke kashedi da jan kunne game da bin tafarkin shaitan to waɗannan kana neman malaman sunna to su ne malaman sunna da malam ya ce su za ka tambaya kuma da su za ka yi koyi duk da ka kama ba masu waɗannan siffa ba to ka tabbata cewa su kansu batattu ne ballatana kuma su maka jagoranci zuwa ga aljanna su kan sun kauce wa hanyar aljanna din saboda haka mu fahimta cewa shi malanta da kuma abin da ya shafi bin sunna ba yana ta'allake da suna bane kun ga yanzu anan don Allah ya ambaci sunan wata kungiya ko dariƙa ko izala ko shi'a ko ma wace ce kawai cewa wadda suke dora mutane akan bin da'a wa Allah da kuma ka shaidi wa mutane da jan kunnansu game da bin tafarke shaidan saboda haka shi a kullun Allah subhanahu wata'ala yana duba irin aikinka ne mai kai yana dubi zuwa ga zuciyanka ne da wata manufa kai aikin bayi duba yanayin kamanninka tsawonka ko gajartanka haskenka ko bakinka kaurinka ko siratakanka sunan kungiyanka ko me ka samu kanka a duka wannan be Allah subhanahu wataala bai gabansa ba wannan yake kallo ba zuciyanka ko me ka aikata saboda haka in har mutum ya samu siffan ko da wani suna yake kira to lallai zaka iya tambayansa kuma zaka iya koyi da shi akan abin da ya shafi wato bin tafarkin Allah da kuma wato kaucewa tafarkin shedan wannan shine kaida din a ga mala yace hal yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisun shin mutum zai yaddar wa kansa irin abin da fallasassu suka yaddar wa kansu a wajen amsa sai yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisun lallai mutum ba daidai bane ba ya yaddar wa kansa irin abin da fallasassu suka yaddar wa kansu to amma kafin mu wuce ya kamata mu san menene ma'anar al-muflisun al-muflisun jam'i ne na kalmar al-muflisu al-muflis shine mufradin kalmar ma'ana wanda ya kasance fallasashe to shi kansa ma'anan fallasa din meye ma'anansa a larabci sukan ce aflasa tajiru wato ɗan kasuwa ya zama fallasashe yana kasuwanci amma yanzu ya zama fallasashe ma'anansa khasira fi tijaratihi ma'ana yayi hasara kasuwancinsa ya karye babu riba lam yabqa ma'ahu malun yanzu bai da ko jari a hannunsa ajaza an ada'i duyunihi sannan ya gagara biyan basu sukan da ya ci sakamakon yanzu jarinsa ya karye aflasatish sharika akan yi cewa wato kamfanin ta karye ta durkushe saboda yanzu ba ta yin komai ma'aikatanta matu ta sallame su to shine ma'anan lafazin aflasa din don haka idan aka ce aflasatin sharika ai asabata khasaratun maliyya cewa wani hasara na dukiya ya samu wannan kamfanin da ba zai ba ta damar ta ci gaba da operating ta ci gaba da aiki ba amma al-maqsuduna fi kalamil musannifi hum man khasiru dinahum da wannan ta fuskan larabci kenan idan muka dawo ta fuskan abinda shi mala yake nufi da almuflisun cewa shi mutum zai darwa kansa irin abinda almuflisun suke darwa kansu ma'anansa shine wanda suka yi hasaran addinin su fallasassu kenan wanda idan muka koma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga yadda annabi ya yi mana bayani dangane da su ne almuflisuna wata rana ana zaune da annabi da sahabbansa sai yake tambayan su atadruna manil muflis shin kun san wane ne almuflisu fallasashe hasararre su a sahabbai suka ba da amsa suka ce almuflisu fina malla dinara lahu wala dirham muflisi wanda yake fallasashe a cikin mu mu muna daukar sa matsayin talaka ne wanda ba shi da ko anini bai da dinari bai da dirhami ba naira ba dala wannan shine muke daukar sa matsayin matsiyaci fallasashe marar ko anini da annabi ya ji irin amsan su sai ya sa su a hanya ya canza musu tunani ya yi brainwashing ɗin tunaninsu sai yake cewa almuflisu ba wannan nake nufi ba idan aka ce almuflisu a ran lahira shine mutumin da dai zo man ya'ti yawmal qiyama dai zo a ranar tashi alkiyama da ake aka tsaye da mutane gaba da ake musu hisabi kowa yake karban yake kokarin karban sakamakon sa na wuta ko aljanna to shi wannan sai zama in aka zo wajen skeli wajen awon aiki sai zama a cikin diwanin fayil-fayil na ayyukansa sai a tarar ƙarshe ta mahaza wadda raba haza wasu faka da mahaza wato mana ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya maru wane ya daki wane ya ma zubar da jinin wane duk laifuka a cikin abin da ya shafi ayyukansa don haka a sai a rika ɗiba daga cikin wato hasanat dinsa ana biyan basussuka masu waɗannan da ya zalunta ko ta hanyar zagi ko cin mutunci ko duka ko ma zubar da jini tun da ranar babu wani abu na makwafi da za a ce a maye masa gurbi kawai abin da da su yi aiki a ranar innamal hasanatu wasai'at ladar da ne da kuma abin da ya shafi zunubai da su ne za a yi biyan bashi don haka a lokacin za a rika ɗiban ladadakin mutum sai a rika biyan wadda ya zalunta a duniya a ɗabi wani kaso a ga girman zaluncin sai a ce to an bashi wannan a madadin wannan zaluncin da wane ya masa a duniya wani ma ya zo a sake ɗiba daga cikin ladan mutum a sake ba ma wadda ya zo ɗin nan wadda wannan ɗin ya zalunce shi a duniya haka dai za a yi ta wannan rabon gwargwadon yawan wanda ya zalunta ɗin yana ganin ba koya bane ya ci banza to bai ci banza ba a ran lahira duka sai an dawo da shi kuma da lada za a biya su don haka ƙarshen al'amari dai sai ya zama duk ladadakinsa sun ƙare gashi ya zo da tarin lada amma yanzu babu su duk an biya bashi da su a haka kuma fa bai gama biyan bashin ba har yanzu akwai sauran mutane suna tsatse suna jiran su ma a biya su to a lokacin ne sai a koma kan abin da ya shafi zunubansu su mutanen sai a rika rage musu lodi a rika ɗebo daga zunubansu ana ƙara masa ana ɗebowa ana ƙara masa gwargwadon bashin da ya ci ɗin ba noma amma na gwargwadon zaluncinsu da ya a duniya ko ta hanyar zagi ko duka ko ma zubar da jini da haka haka za a rika lafta masa laifuffuka da zunubansu yana da ƙarawa a kan nasa ƙarshen al'amari ne tun da yanzu bayi da lada ko ɗaya kuma ga zunubai sun ƙara ƙaruwa ƙarshe dai makoman shine wuta to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine al-muflisu mana hakikanin fallasashe wanda ya hasara gashi na zahiri kamar na da arziki an zo amma kuma a ƙarshe arzikin nasa duk aka raba lada da kin aka raba ma wanda suke bin sa bashi kai ƙari ma aka haka aka ƙaro masa da zunuban sauran mutane wanda lada da kin sa bai kai ya biya bashin su ba to wannan shine almuflisu to tunda ba riga an je abin da ya shafi lahiran ba amma dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo mana nesa ta zo kusa ya hasko mana irin wato abin da zai faru a lahiran da kuma yadda ya ba mu lamba akan waɗanda haka din za ta faru da su to da haka nan shine ma yake tambaya shin mutum ya halatta zai yaddar wa kansa abinda waɗannan masu irin wannan ɗabi'a da annabi ya bayani a hadisi na muga makarantawa yanzu shin mutum zai biye shi ma ya zama irin waɗannan wadda a lahira zai tashi ba komai wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisun lalle mutum ko kadan inda yana da hankali ya san abin da yake ba zai yadda yaddarwa kansa da irin abin da fallasassun mutane suka yaddarwa kansu ba alladhina da'at amaruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala waɗannan mutane sune wadda rayuwarsu ta lalace ta salwance ta tafi ashiriri ta ba a cikin da'a wa Allah subhanahu wata'ala ba rayuwar ta kare a cikin abin da yake na sharholiya da biyan bukatun sha'awar rai shine filin filin bal shine hawa doki aiki lisa iya rayuwarsa kenan shine daga wannan inuwan zuwa wancan shine ya wace ya wace to wannan su ne wanda suka lalatar da rayuwarsu babu wani riban da suka samu babu wani da'a wa Allah da suka yi a cikin rayuwa fa ya hasratahum mala yace abun mamakin bakin cikin masu wannan ɗabi'an a duniya idan aka jeran lahira abun mamakin da shiga cikin bakin ciki shine fa ya hasratahu ya abun mamakin bakin cikinsu wa ya tola bukaihim yawmal qiyama abun mamakin tsawon kukan da za su sha ranar tashin alkiyama lalle da su kuka kam a ran alkiyama har za a tausaya musu amma ba ababen tausayi bane ba nasallallahu subhanahu an yuwaffiqana a ƙarshe dai malam ya rufe da addu'a cewa muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu ya mana muwafaqa littiba'i sunnati nabiyina wajen bin sunnan annabin mu mana tafarkin sa tsarin da ya rayu akai wa shafi'ina wajen bin sunnan mai ceton mu idan Allah ya yarda a ran alkiyama wa sayyidina wajen bin tafarkin shugabanmu ko sunnansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan aninin girman wa mai wannan sunan ne da aka kawo yanzu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabiyyu shafi'u sayyidu ma'ana annabin Allah ne ko mai ceto da Allah zai iya bashi garantin lalle zai ceto ran tashin alkiyama kuma sayyidu ne shugaba ne na al'arabu wal ajamu kai asqalani ma gaba ɗaya dukkan nau'in halitta annabi shine shugabansu baki daya don haka Allah malan ya rufe da addu'a da cewa Allah ya datar da mu wajen bin sunnan wannan babban shugaba wannan mai ceto wannan annabi daga cikin annabawan Allah shugabansu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi kwaikwayon sunnansa da da cewa akwai wahala akwai wahala dole sai da addu'a din domin ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya ci alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabidi alal jam yace wani zamani dai zo mutane akwai lokacin da dai zo a nan gaba wanda yake da kokarin yin addini mai hakuri akan dagewa wajen yaga yayi addini yadda ya kamata yadda aka sani kalqabidi alal jam kamar wanda ya riko da garwashin wuta ne yanzu Allah ka kwatanta zaka yi daukan garwashin wuta a cikin murhu ka rike a hannunka kuma ka rike har ka dunkule ba wata matsala kaga abu ne wanda yake matukar wahala dole koda ya zama dole ka dauka kana yi kana saisaitawa karshe dai zaka iya yarwa ma to da haka haka addinin yake in har mutum zai riko da addini irin yadda tsarin addinin ya zo to sai ya zama ya zama abun a wato nunawa abun ayi zundansa abun ayi masa ba'a haka dai duk wani nau'i na cutarwa za a iya masa saboda ana ganin sa shi wani mai zafin addini ne har ana ganin sa wani ba kauye ba kauye ana ganin sa wani wanda shi bai ma san da rayuwa ta dosa ba gaba daya to saboda haka haka riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta yadda mutane da yawa da su guji sunna din su dauko ra'ayyuka na wasu malaman su ko shehunan su sa a gaba a yayin da kuma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnansa da abinda shi ya rayu akai sai su yi banza da shi wadda kai da zaka zo kai koyi da na asalin sai ka zama kai ne abun suka kai ne abun hantara kai ne wadda ake ganin kana yi ba daidai ba kai ne mai sabon addini saboda haka lalle sai an yi hakuri wajen riko da addinin nan sai an daure sai an jure wallahi alazim wani lokaci tun daga gida zaka fara samun kwazzaba zaka fara samun damuwa a fito waje har mutanen anguwanku har sauran mutanen gari ana ganin wani dan zafin kai ne wani dan zafin addini ne har alaka na maka suna da suna ustaz galibi ya kamata ku fahimta duk lokacin da mutane a yaren suka ce maka ustaz ba wai suna nufin wani girmamawa bane hakikar magana aka ce maka ustaz a irin yaren yan zamani a yanzu ana ganin wanda bai ma sai da rayuwa ta sa a gaba ba wannan wani shirme ne ka wani ba kauye ne shi ne ma'anin ustaz a hannun a wajen mutane ta da cewa asalin kalman tuna larabci ce ustaz wato kalma ce ta girma wani alinin girma ne na musamman wanda sai mutum ya kai ma'anarsa shine professor fa professor shine ustaz amma mu a nan muka dauka a matsayin kai ustaz ustaz shikenan wani mai dan sa yar wata hula mai dan dangala wando mai cin asuwake shine ustaz to saboda haka lallai dole sai an yi hakuri sai an jure wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa uba kuma sai hada da addu'a annabi ya karantar da mu addu'a na cewa mu rika yawaita yin sa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya ubangiji wanda yake jujjuye zukata Allah tabbatar da ni akan addininka to wannan addu'a na da matukan muhimmanci domin mutum zai iya runguman addinin kashe kuma kwazzaba yawa ko ya zama ba zai iya jure ba ya zo ya watsar shi ma ya saje da kowa yauwa sai ya zama ya samu sauki kenan amma an ka jure ka daure ko da baka iya juya sun zama yadda kake ba to dai da ka samu yanci ta yadda duk abin da su yi ba za ka damu ba ka ma saba da shi kuma su ma da su gaji su bari saboda haka dole mu yi kokari wajen dada matsawa da roƙon Allah subhanahu wataala da kuma dagewa dan mu dace da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya datar da mu kuma da wannan ne da mu tsaya kasancewar lokaci ya karato kuma alhamdulillah kaya tsinki a gindin gabatun da mun zo ƙarshen muƙaddima da malaye shimfiɗa a littafi don haka yanzu kenan karatu na gaba za mu shiga cikin karatun ne ga dangadan mana abin da ya shafi babu tahara ko fasulun fi tahara fasalin da ke magana akan abin da ya shafi tsarki wanda nan ne kofan farko da za mu fara budawa mu shiga Allah ta'ala ya sa mu shiga a sa'a kuma ya ba mu ikon gane abin da malamin yake nufin mu tafi akan abin da yake na daidai shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin ya rabbal